أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi namu da muke gabatarwa ƙarƙashin wato wadda muka sanya masu nan الدروس المستفادة من الآيات القرآنية الكريمة والاستنباطات من خلال الآيات القرآنية الكريمة المباركة وكما التأملات في الآيات القرآنية الكريمة من قبل درس دبن دبن أبنغروري دبن دبن نا القرآن مي جرمة وندكما حرمك كاو أتكن سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم to a darasin da ya gabata mun tsaya ne a wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id anan muka tsaya ko ba haka ba kuma ba bayanai sun gabata akan wannan aya ta fuskoki daban-daban a fannoni daban-daban sai dai abu guda ya kamata mu dan ƙara wajen a'maluhum din nan ayyukan da suka aikata nan ba wato duk da yake a'maluhum nan jam'i ne wanda an kai idafa zuwa ga ma'aifa ya koma wato matsayin umumi kenan ko ba haka ba tun da mufrad ma in an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya kuma jam'i balantana mi balantana jam'i to amma nan sai an yi taksisin shi da ayyukan su na gari domin shi aiki wanda yake ba na gari ba asalan shi ba ba ma zan can a ce a nemi sakamako akan shi ban san ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq an gane ko malamai sun tattauna akan munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta ko ba haka ba tunda ana zancen ayyukan kafirai sai an sai zuwa Allah ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya ko ba haka ba to ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi yana ganin cewa wannan ayar alakata da ayoyin da suka gabata ko ayar da ta gabata shine cewa an yi zancen Allah subhanahu wata'ala zai hallakar da kafirai an gane ko kenan sai mu ce da ayoyi tun da ayoyin da sun ka yi magana za a hallakar da kafirai suna da dan nisa fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikan adh-dhalimin za mu halakar da azzalumai to tun da an yi zancen za a halakar da su wani zai iya mamakin yawan su da karfin su ko ba haka nan bane tun da kalibi kafirai za ku ga suna alfahari da ƙarfin da Allah subhanahu wata'ala ya basu Allah ya ce fa'amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa an gane ko to wannan kenan sannan kuma mutanen Balqis mi suka yi cewa duk da yake sunanta bai tabbata a nasi ba a iya sani na suka ce nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid ko ba haka nan bane sannan ma sun ce qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سوسنا غدن ما كمان ما عذابر ما الله بزي مسو عذابا ba. an gane ko to wani zai iya mamakin an ce za a halakar da su gaba daya sai Allah ce alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqq baka ga cewa ba Allah ya halicci sammai da gaskiya da kasai bil haqqi da gaskiya to tunda Allah ya halicce su ashe ko halakar da abin da ke cikin su bai ma Allah wuya wannan shine fahimta ta الشيخ محمد طاهر ابن عاشور رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين mun gane wannan da kyau amma waɗansu suna ganin a'a ba wannan bane ita wannan aya tana da alaƙa ne da ayar da ta gabata wagga da Allah subhanahu wata'ala ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ko ba haka ba wani zai yi mamakin kafirai sun yi ayyuka na gari ko ba haka ba to kuma a ce ayyukan su ba su da amfani kwata-kwata to me yasa haka a'a dan saboda alamtar annallaha khalaqa samawati wal arda bil haqq kai baka ga cewa ba Allah ya halicci sammai da gaskiya bil haqqi da gaskiya don tauhidi kenan ko tunda don tauhidi ya halicce su an gane ko kenan ko wanda duk ya aikata aikin da ya saba tauhidi ba abin mamaki bane aikin sa ya rugushi ina fata ana fahimta ta tunda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk abin da ko ba musulunci bane ba haqqo bane ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fa wailul lil ladhina kafaru minan nar wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin kuma haka ba wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin akthara an-nasi la ya'lamun a cikin kuma wagga cikin dukhan kenan suratul dukhan a cikin wato suratul anbiya wa ma khalaqna samaa samaa bil ifrad duk da yake aljinsiya ce tunda samawati yace a cikin dukhan wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna إن كنا فاعلين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كبا هكبا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون to almuhimmu dai da sauran ayoyi da suka yi bayani kan cewa duk wanda bai zo da tauhidi ba aikinsa ba zai yi amfani ba ban sani ko mun fahimta ba to waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin ita alamtar annallaha khalaqa samawati wal arda bil haqq tana da alaka ne da ayoyin da suka gabata mun gane ko ta fuskar cewa kafirai sun yi shakka game da kasancewar Allah sun ce an manzannin su sun yi musu raddi afillahi shakkun fatiris samawati wal ard ko ba haka nan bane sannan sun ce fatuna bi sultanin mubin ko ba haka ba to sultanikin gashi alam tara anna Allah khalaqa samawati wal ard bil haqq maganganu ne na malamai alam tara nan yana iya ɗaukar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da shi aka sauka ma da alqur'ani ko ko alam tara ayyuha sami duk ma wanda yake saurari ko da ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba anna allaha cewa allah khalaqa samawati allah ya halicci sammai khalaqa fi'li madi ne as-samawat wato shine maf'ulun bihi an gane ko maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-kasra an gane ko li'annahu jam'u muannath as-salim domin ba a cewa khalaqa samawata ina fata an fahimci ni ibnu malik a cikin alfiya yake cewa wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a wal arda kuma da kasai kaga ita su kasai da yake ba jama'u muannath salim ba sai fatha ta bayyana gare su duk da yake aljinsiya ce domin kasai ba kasa guda ake nufi ba su kasan guda bakwai ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna to tunda su ma guda bakwai ne to waye halicci sauran in kace kasa guda ake nufi nan dole sai ka dauki aljinsiya bil haqqi da gaskiya don gaskiya ko da gaskiya ina fata ana fahimta ta to qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf ko su ku sun karanta alam tara anna allaha khaliqus samawati wal arda bil haqq shin baka cewa Allah shine mahaliccin samawati to nan samawati wato sai zamanto majrurun ne an yi idafa shine zuwa ga khaliq Allah shine ya halicci sammai kenan mahaliccin sammai da ƙasai tunda mun ce aljinsiya ce sai ya zama to alamtar annallaha khaliqus samawati wal ardi ba a cewa wal arda bil haqq ina fata an fahimci sai ya zama to kasra ta wato jarra ce ba ta nasu ba ba Allah shi halicci sammai da ƙasai to menene yasa yace khalaqa ya kawo da jumla fi'liya khaliqu kuma a qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf sai ya zama to mi ismiya ina fata an fahimci ni a anna allaha khalaqa samawati ko anna allaha khaliqu duka jumla ce ismiya me yasa tunda allah shi ya gabata amma me yasa ya kawo suna a waccan qira'a matsayin khabar a waccan qira'a kuma ya kawo fi'ili to shi khalaqa dan ya nuna maka cewa can da babu su an halicce su sannan kuma wancan ya nuna maka allah shine mahalicci ina fata an fahimci ni shi ko alismu yufidu thubut an gane ko kenan sifa ta halitta ta tabbata ga Allah can ta fuskar fi'ili madi nan ko ta fuskar wato ismul fa'il mun ji wannan da kyau sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to bil haqqi da gaskiya kenan ba dan ƙarya ba mafhumuhu ya an ce bil haqqi da gaskiya kenan mi ba dan ƙarya ba to nan kana da wani abu da abinda malaman usulul tafsir da usulul fiqh suke kira al mantuqu wal mafhumu arama in an ce almantuku ita ce kalima ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi akwai almafhumu ma dalla alaihi lafzu fi ghairi mahallin nutqi in an ce bil haqqi da gaskiya nutqin shi shine bil haqqi da gaskiya to sai ka samu ayoyi da dama kaga Allah ce wa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil a cikin suratul hijr ko ba ka nan bane Allah subhanahu wataala ce ma khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wal ladina kafaru amma unziru mu'ridun a cikin suratul ahqaf ko ba haka nan bane sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa am hasibal ladina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق كاغا منطوقي نوانغا akwai mafumi shine cewa tun da ya halicce su don gaskiya kenan ba mi ba ba don ƙarya halicce su ba to shine wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa wailul lil ladina kafaru minan nar al mantuq wal mafhum yana da muhimmanci ka san shi cikin alqur'ani sai Allah subhanahu wata'ala ce to in ya sha yuzhibukum in Allah ya so yuzhibukum zai iya tafiyar da ku akwai at-taghlib nan don bai ce yuzhibukum wa yuzhibukun ba zai tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yuzhibukum fi'li mudari'i ne majzumi da wato alamatu jazmihi as-sukun wa ya'ti bi khalqin jadid bai ce wa ya'ti ba fi'li ne mudari'i majzumi domin ma'atufi ne akan majzumi jawabu sharti amma alamatu jazmihi hasfu harfil illa ina fata an bince wa ya'ti bi khalqin jadid zai zo domin ba a ce wa ya'ta gaka ce ai mishi sukuni babu sukuni a'a sukuni shi alamatul jazmi a wajen shi hasfu harfil illa wa ya'ti bi khalqin jadid Allah zai zo da halitta wato daban khalq nan masdar ne asalin shi wato ismul maf'ul na wa ya'ti bi makhluqat ina fata an fahimce ni sai ce wa yati bi khalqin domin wani lokaci yana kawo masdar yana nufin ismul maf'ul an gane ko hadha khalqullah ay hadha makhluqullah an gane ko halitta ce ta Allah wa yati bi khalqin jadid Allah zai zo da halitta wadda take sabuwa an gane ko sai ya ce kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz yin haka ba wai wani abu ne mai wahala ga Allah ba. To in muka duba ta fuskar ma'ana da ta fuskar har da wannan aya tana da ‘yan uwa. An gane ko? Cikin suratul nisa'i akwai in ya sha yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin in Allah ya so zai tafiyar da ku ya ku mutane. Annasu kuma nan ya shafi maza ya shafi mata. An gane ko? Sannan kuma in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid anan sannan kuma can cikin surutun nisa'i mun kace in ya sha'u zai kuma ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin zai zo da waɗansu mutane amma da yace wa ya'ti bi khalqin jadid yana zuwa da halitta halitta ba dole ba sai mutane amma bi akharin nan mutane kiran ban sani ba to sannan kuma Allah ya faɗi wannan walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun da mun so da ma za mu sa mala'iku su ne za su maiwa bayan ku su ma suna cikin halitta ai don haka bi khalqin yafi fadin ma'ana mun gane wannan ko sannan cikin suratu al-an'am yace wato in yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ko ba ka nan bane in yasha in Allah so yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya sa wanda su mai muku abin da ya ga dama to shi ma abin da ya ga dama am ne kenan halittar da ya ga dama ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma a cikin suratu fatir akwai irin wannan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah bi aziz wa la taziru waziratun wizra ukhra to ita fata ita tai kama da Ibrahim sai wajen wala taziru waziratun wizra ukhra suka bambanta mun gane wannan da kyau sannan kuma ayoyi suna nuna inna Allah ala kulli shay'in qadir yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce wa barazu lillahi jami'a ko ba karan bane wa barazu lillahi sun bayyana ga Allah to wannan aya in muka dibi munasabatta da sauran ayoyin da suka gabata an gane ko الشيخ محمد طاهر ابن عاشور رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين shi yana ganin cewa wagga aya tana da alaka ne da wani fi'ili ma'atufi akan jawabu ash-shart kenan in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid yace fa azhabahum wa barzu lillahi jami'a kenan Allah sai ya tafiyar da su bayan sun mutu an gane ko wa ba rasulillahi jami'an sai suka bayyana ga Allah ya ce shine alaka an gane ko wasu malamai suna ganin kuma a'a ba wannan fi'ilin ɗaya bane an gane ko kenan akwai ƙari ina fata ana fahimta ta kenan in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid an gane ko fa azhabahum an gane ko ko fa amatahum thumma ahyahum wa barazu lillahi jami'a sai suka bayyana barazu bai ce barazu wa barazna ba alwawu nan dama da miril wawu ai na mazana amma nan at-taghlibi za ai sai ai taghlibi janibin zukuri ala janibin inath wa barazu lillahi jami'an suka bayyana ga Allah gaba daya babu wanda an ka bari qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ko ba kana bane Allah ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada da sauran ayoyi wa barazu lillahi jami'an sun bayyana an gane ko baraza bayyana yake yi zuhara kenan baraza ya buruzu yana bayyana ina fata an fice ni fa'ala yaf'ulu ne sun bayyana ga Allah jami'an gaba daya fa qala du'afa nan sai mun yi hattara akwai wata mas'ala ta balaga shine fi'ili madi yana nufin abin da ya wuce mudari'i yana nufin abin da ake nan gayi ko abin da zai zo gaba umarni kuma wato an umarce ka kenan ka samar da fi'ili ko ba haka nan bane to barazu sun bayyana fi'ili wani iri na arama ha fi'ili madi sun bayyana to a yanzu magana gada muka ko ba su bayyana ba don kiyama ba ta tsayu ba arama to shi yasa dalibin ilimi kada ya rinka yin masalolin ilimi karan tsayi sai an rinka yin hattara in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti ya kawo ma'anoni fi'ili amriya dokan ma'ana fiye da 20 cikin littafin al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran sun kawo ya kawo ma'anoni sun kai kusan guda 30 na fi'ili amri ma'anonin da yake dauka to cikin su wacce ce ake nufi misali in yazo kaga dole sai ka tantance fi'ili madi yana ɗaukan ma'ana fiye da goma haka fi'ili mudari yana ɗaukan ma'ana fiye da goma an gane ko in yanzu cikin siyaqi kadiba cikin ma'anin nahwu ina ganin in ban manta ba na uku ko kuma na hudu na ustaz dr fadil samun ra'i ya kawo waɗannan ma'anoni almuhimmu da yawa barazu sun bayyana ana nufin za su bayyana ne don ba su bayyana ba an gane ko kenan sai zama tonan madi ya zo da ma'anar mi ya zo da ma'anar mudari domin shi mudari yufidul hal wal istiqbal kenan ya zo da ma'anar mudari al mustaqbal to me yasa hikima wace hikima ta tasa Allah cewa barzu sun bayyana alhali ko su bayyana ba to da annahu mutahaqqiqul wuqu' tabbas ne abin zai kasance dan ba wanda ya sai hana Allah ta da kiyama kuma ba wanda ya sai hana Allah ya tado su kenan kamar ma an kanya an kari shi sace al ata amrullahi فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى amma yushriku in muka duba kuma wannan uslubi game da alqur'ani yana da yawa alaramba game da kiyama galibi alqur'ani yana kawowar wato fi'illai madi wani lokaci duk da yake ba kowane lokaci ba an gane ko kaji Allah ce wa nufikha fi suri alaramba mi amma anan nufikha fi suri eh an yi busa an yi aifi ili wani irina madi to yanzu an yi busar ba a yi ba fasa iqa man fi samawati man fil ardi wanda ke cikin samai da kasai zai mutu sun mutu yanzu illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra sannan kuma aka yi busa ha kuma ai ba a yi ta ba fa idahum qiyahumun yanzuruna wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa ta yi haske kaga yanzu bata yi shi ba wa wudi'a al kitabu an dora littafi ba a dora shi ba wa ji abin nabiyina an zo da annabawa an gane ko har zuwa dai karshen kissa to galibi cikin alkur'ani za ka ga yana amfani da usulubi da wannan fi'ili wato fi'ili madi ana kawo shi game da kiyama kuma alhali ba ta tsayu ba ina fata an fahimta da haka dalibin ilimi sai ya hattara wa barazu lillahi jami'an sun bayyana ga Allah gaba ɗaya ma'ana za su bayyana ga Allah gaba ɗaya fa qala du'afa sai masu rauni suka ce me yasa Allah ka su du'afa saboda a nuna maka dalilin da yasa suka faɗi wannan magana saboda raunin su lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai to su masu girman kan ba a ce lil aqwiya ba saboda su masu girman kan su ne adda karfi dan karfi yana sa dan adam mi girman kai karfi na mulki karfi na fada aji karfi na ilimin duniya karfi na ilimin addini karfi na wato dukiya karfi na jama'a karfi na yaya almuhimmu dai wanda adda karfi sai a ce fa qala du'afa'u lil aqwiya ba to nan akwai wani usulubi da ake kira al-ihtibak mun gane ko alaran ma al-ihtibak asalin al-hubuk shine kamar saƙa shi yasa ake kiran girgijewar sama'i zatil hubuk sama tana da girgije saboda girgijewar lokacin yana shiga cikin juna kamar ya sassake juna kamar yadda mai saƙa yake hada wani abu ya hada wani abu tunda Allah ya kira shi rukaman wani saman wani haka in an kai dumki wani abu yana hawa saman wani an gane ko asalin magana faqala du'afa'u masu rauni sun kace an gane ko to addu'afa nan masu rauni ba su da girman kai don ba za su yi girman kai ga masu gidajensu ba ina fata an fahimci ni kenan faqala du'afa'u an gane ko al'azillau kaskantattu lillazina stakbaru al'aqwiya amma sai an ka shafe kowanne guda don in ka to ka kaddara mai guda faqala du'afa'u lillazina stakbaru sai masu rauni suka ce ma wanda suka girman kai inna kunna lakum taba'an mu mun kasance gare ku taba'an mabiya asalin kalima ta taba'an masdar ce an gane ko wasu kuma sun ka tafi ce a'a shi taba'an ba masdar bane jam'u ne abinda ake kira jam'u taksir shi yasa wani lokaci sai ka iske kalima wasalin ta yazo tana iya ɗaukan ma'ana biyu ko fiye da biyu kenan sai an tantance wasu sun ka ce taba'an jam'u taksir na domin ana cewa khadim jam'i ne na khadam kamar tabi'a sai a ce taba kamar ghaib sai a ce ghayab kenan mutanen da sun kafa ku jam'in shi ne mun gane ko sai suka ce kenan mu mun zama biya gare ku to kaga nan baka da wata matsala amma in mun ka ce taba'a masdar ne to ai su waɗanda suka yi biya ba su ne biyar ba yin ta ne suke yi kenan sai ka kaddara wato faqala ad-du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum zu taba'in ne ma'abuta biyayya koko ya kawo mastar ina fata an fahimce ni yayi musu itlaqin mastar lil mubalagha saboda saboda biyayyar da suka yi musa sun zan kamar suna abiyat ko kuma a'a nan yayi itlaqin mastar yana nufin ismu wato alfa'il inna kunna lakum tabi'ina ne mu mun kasance masu biya gare ku fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay shin ku kuna wadatar da mu min azabillahi daga azaba Allah min shay'in da wani abu a nan min muna da min guda biyu min azabillahi min shay haka ne ko ba haka ba to sai malaman tafsiri suka tattauna kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na al-sheikh as-samin al-halabi wasu malamai suka yi magana suka ce min ta farko littabyini bayani kenan min azabillahi an gane ko fa hal antum mughnuna anna min azabillahi ay azabullahi allazi huwa azabullahi min shay'in ba'du shay'in shin kuna iya yi muna kuna wadatar da mu azaba Allah min shay'in sashen wani abu kuna iya rage muna ita tun da bin littabayini ta ta bayyana azabar da ake nufi wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a min din guda biyu dukkan su littabaidina fa hal antum mughnuna anna ba'da azabillahi ba'da shay'in kuna iya rage muna sashen azaba Allah sashi daga daga cikin ta kenan ko cikin azaba Allah ko da guda tunda azaba Allah cikin wuta ba guda bace akwai ruwa masu zafi akwai kulake da za a bugun su walahum maqami'u min hadid ga kuma abin nan suturar da za a saka musu ga irin daurin da za a yi musu sun mafi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku ko ba ka nan bane can cikin ghafir ya ce abin nan ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون كان ياتي سلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أما بأهد أول تبع ستي في سلة ذرعها سبعون ذراعا ذراعي سبعين كان يا بيناتا tunan jira'i saba'in na ɗan adam ko jira'i saba'in na mala'iki gashi nan dai sannan kuma jiya da mun ka ce ibnu ashur ya ce abinda ake nuhi da annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ce ya kafa hujja da ita wato alladina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana wanda sun karanta littafi da abinda muka turo manzannin mu da shi yace nan manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi tunda shine an rayu a wannan lokaci wanda kuma bayani ya gabata ba waccan aya ba da muka kawo aje inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wallahu ta'ala alam waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ita min ta farko za'ida ce in an ka ce za'ida ko sila an ka ce za'ida litta'kidi ba ana nufin cikin qur'ani akwai abin da aka kara ba kenan fa hal antum mughnuna anna shay'an tunda an ce za'ida ce min azabillahi min shay'in kenan min ta biyu za'ida ce litta'kidi an kawo ta ne don karfafa ma'ana bari mu faɗi haka kenan fa hal antum mughnuna anna min azabillahi shay'an wani abu sai aka kawo min shay'in saboda litta'kidi ya maida shi ya tashi daga nuna umumi zuwa ga nassi qati'i cikin umumi wato lizuhur fil umum ila tansis ala al umum kamar yadda malaman usul fiqh suke cewa ya fito da shi baro baro to shi ko wancan min azabillahi tunda shay'an ya zamanto na kira ne to min azabillahi ko ya zamanto sifa ne na shi shay'an falamma qaddima alaihi asbaha halan a irabi ko kuma ya zamanto muta'alliq bi mughnuna kenan mughnuna anna min azabillahi kuna wadatar da mu daga azabar Allah kenan muta'alliq bi mughnuna min shay'in kenan shay'an wani abu malamai suka yi bayani ko wanne daga cikin suka dauka dai abinda da suke so shin kuna iya rige muna wani abu daga cikin azabar Allah mun gane wannan ko tambayar da suke musu kenan tunda sun bi su a duniya sun amfane su suna ganin suna yi musu wani abu to yau gashi don an game cikin azaba to kaka innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ba su iya wadatar su da wani abu ga har da alkur'ani ga mai har da alkur'ani sai an yi hattara akwai wata aya mai kamanceceniya da wannan a cikin suratu ghafir arama an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh yatahajjuna fi an-nar fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar ba min azabillahi min shay'in ba sai kai hattara ga a zo kana cikin ghafir ka ji ka cikin ibrahim ko kana cikin ibrahim ka ji ka cikin suratul ghafir ina fata an fahimci kenan can min azabillahi nan ko nasiban wani rabu kaga min shay'in kenan yana izmin to kenan littabidi tunda sun ce nasiban minan nar an gane ko qalu law hadana allah la hadainakum suka ce inda allah ya shiryar da mu an gane ko la hadainakum da mun shiryar da ku kaga nan wai hujjar da suka ba su kenan inda Allah ya shiryar da mu da mun shiryar da ku shi kenan hujja su kenan sai aka ce sawa'un alaina shi sawa'un asalin shi suna ne an gane ko amma abinda ake nufi da shi ismul fa'il kenan mustawin alaina duk ɗai ne an gane ko mustawin daidaitacce ne alaina akan mu ajazi'na shin mun yi raki am sabarna ko mun yi haƙuri sun ka ce malana min mahis ba mu da mafaka ba mu da wurin gudu an gane wannan da kyau ko malaman tafsiri sun ka ce wagga sawa'un alaina ajzi'na am sabarna ba na min mahis magana du'afa uci ko mun yi hakuri ko mun yi hakuri ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi a'a magana allazina stakbaru ta sawa'un alaina wasu malamai suka ce a'a yana koma zuwa ga kafirai gaba daya da su du'afa'u da su eh, abin nan eh, alladhina istakbaru dukkan su kowa ya faɗi wannan ko mun yi hakuri ko ba mu yi hakuri ba duk dai makahi sun yi dare duk dai matacce ya kari ga waya ina fata an fahimce ni eh, wannan amin shine abin da sun ka faɗa to kuma zance mafi inganci sai a ɗauke shi wannan to kafin eh, mu je gaba wannan ayar za mu ga cewa za ta ba mu wani abu mi ya faru bayan sun faɗi wannan su masu girman kan sun yi tabarru'i wani wuri daga abin da su waɗancan sun ka faɗa da Allah ce iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim to maudu'in da zaka dauka in kana son ka samu ayoyi kuma ka hada su karkashin maudu'i guda muhasama ta ahlun nar ko muhajja ta ahlun nar yadda suka tattauna suka ba juna hujja kuma Allah ya nuna a cikin suratul araf sun ma yi roƙo Allah shi ribanya musu shi ribanya wa wadancan manya an gane ko hatta idan daraku fiha jami'an qalat urahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa atihim adhaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun sannan kuma a cikin suratu sa'ad Allah ce qalu rabbana man qaddama lana hadha fadhilhu adhaban dhifan fi an-nar sai kai hattara cikin araf minan nar cikin sa'ad fi an-nar mai har da alqur'ani almuhimmu dai ayoyin da suke nuna akwai munakasha tsakanin yan wuta suna da yawa kuma mafhumuhu ayoyin da suke nuna akwai tattaunawa tsakanin yan aljanna su ma suna da yawa sai ka kawo tattaunawa ta yan aljanna qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka lamin al musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'i al jahim qala tallahi in kitta latudin wa laula ni'matu rabbi lakuntu min al muhtarin kaga an samu tattaunawa tsakanin yan aljanna da ayoyin da suka yi bayani ga wannan sannan kuma banda wannan sai ka samu wani abu tsakiya tattaunawa tsakanin 'yan wuta wa junansu tattaunawa tsakanin 'yan aljanna wa junansu tattaunawa tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin ina fata an fahimci su ma 'yan aljannan za su kira 'yan wuta wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adhana mu'adhdhin bainahum al'anatullahi 'ala adh-dhalimin kaga haka na zaka hada ai mun gane wannan da kyau taw sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa qala ash-shaytan ibnu ashur yace tunda tattaunawa ta gabata an gane ko tsakankanin kafirai to yanzu an zo zuwa ga masdarud dalala tushen bata shi shi dan oga kwata kwata yanzu an kai magana zuwa ga kotun koli tunda ya an kai shari'a gaba daya an ka kari ina aka kai ta arama kotun koli to yanzu an zo kotun koli ta ta bata ta halaka Allah kai mun tsari amin ya rabbal alamin ina fata an fahimci ni wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa qala shaytan qala asalin shi qawala ne mun sha fadar wannan an gane ko yaqulu yaqulu bi dalil masdar qawlan an gane ko jam'in shi kuma al'akwal kaga nuna maka asalin ta dai wawunci to wa qala shaytanu sai shaydan yacci qala menene qala fi al-ramma fi'li wani iri ne fi'li madi shaydan ya ce to shaydan ya faɗa eh ai bai faɗa ba yawwa wannan ya nuna kenan sa ya qulu shaytanu shaydan zai ci amma mutahaqqiqul quli Allah ya san haka sai ya faru kenan babu wata shakka kun ba wanda ya yana hakan shi faru to wa qala shaytan shaydan ya ce an gane ko ma'ana zai ci kenan lamma qudiya al-amru lokacin da an ka zartar da hukunci qudiya an ka zartar da hukunci wa zai zartar da hukuncin Allah ne wallahu yaqdi bil haqq lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'adal haqq yace Allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya nan ya kamata ya ce inna Allah wa'adakum domin ba Allah wato malaman luka suna cewa in ka ji wa'ada alƙawali ne na alkhairi in ka ji wa'ada shine wa'id alƙawali na kyacewa na sharri ko na azaba an gane ko to kuma nan ana magana yan wuta ne ya kamata ce inna Allah wa'adakum sai ce wa'adakum to sai malamai suka yi maganganu daban-daban wasu suka ce a'a shi wa'ada ana itlaƙin shi cikin alkhairi wa'ad da cikin sharri amma in an ka ɗauko wa'ada an ka kawo wurin mi wurin wa'ada to isti'ara ce aka yi ma'ana aro ne aka yi waɗansu ka ce a'a in an ka kawo wa'ada wani lokaci galibi shi wa'ada cikin alkhairi yake zuwa wa'ada kuma bai zakuwa sai cikin sharri amma wa'ada wani lokaci na iya zakuwa cikin sharri shi yasa Allah ce wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam ina fata arfi kaga bai ce wa'ada ba haka sun ka ce to amma in ga mumin ne an ka faɗe shi alkhairi yake nufi wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin kaga suna ce mumin ne yau na an ka muku alƙawarin cin nasara da abubuwan da an ka ce kaga ga mumin ne wa'ad ne amma ga kafirai mi wa'idi ne mun gane wannan da kyau to yace Allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya ma'ana Allah ya alƙawalin wanda yayi aiki na gari zai shiga mi aljanna wanda ya mummuna aiki zai shiga wuta to kenan ko abinda Allah hadi tabbas gashi ko ya tabbata ga sun shiga wuta ina fata an fahimci ni dan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim kaji alƙawli na Allah da sauran ayoyi da suka bayani kan wannan yace to wa wa'adtukum shi kuma ce nayi muku alƙawali kakkamanta akwai taglibi wa'adakum wa wa'adakunna taglibi janibi dhukuri da janibi usanat ba kawo na mata ba wa wa'adtukum wa'adtukum wa wa'adtukunna bai kawo shi balli taglibi janibi dhukuri ala janibi al ni kuma nayi muku alƙawali fa akhlaftukum sai ni saba muku dama haka Allah faɗa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha ka gani duka irin waɗannan alƙawallan na shi kai yace to wa ma kana li alaikum min sultan amma ni ban da wani iko akan ku illa an da autukum fastajabtum li na kira ku ne kuka karba min kuma shaggun kan kofi ina fata ana fahimta ta an da autukum fastajabtum li bai ce an da autukum da autukun na ba to a nan sai ka shiga cikin ilimi da ake kira aljam'u bainan nusus wanda mun yi karatu akan wannan fanni a cikin sunna tv eks ko ba haka ba mun karanta da littafi guda biyu littafi na farko دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين سننكم للتافع أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي كما تكنت مكون الله دي دا الله دوكم سسون قاري أن تتوناكم وأن التفاع إنا باتا أنا فهمتها حلقة كسن ريبيو دا hamsin da tara da kuma halaka ta rufewa 260 kenan mun ji wannan ko to anan shaidan ya ce bai da iko a kansu ko ba haka nan bane to sannan kuma wani wuri an nuna shaidan yana da iko a kansu ina fata an fahimci eh dan inna ibadi laysa laka alaihim sultan ko ba haka nan bane illa man ittaba'aka min al-ghawin bayina baka da iko akan su sai wanda bika cikin halakku kenan waɗanda sun ka bi shi cikin harkakun nan yana da mi yana da iko akan su shi ko ya ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum ina fata ana fahimta ta ban sani ko mun fahimta ba to ya za a yi a dafa na wannan al-ishkal eh to kaga nan yadda za a yi bai da iko akan su inda sun bi Allah amma duk wanda bai bi Allah ba shi dan yana da iko akan shi an gane ko innal hu laysa lahu sultanun alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun an gane ko to ka haka zaka fitar da wannan wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'ukum fastajabtum li sai shi dace fala talumuni kakku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunan ku shi yasa duk wanda ka bi akan bata wata rana sai ta baci tsakankanin ku ko duniya ko lahira ko duniyar da lahira gaba daya Allah kai mu na tsari fala talumuni walumu anfusakum bai cewa anfusakum da bali taklibi janibi dhukuri ala janibi inas an gane ko sai ce ma ana bi musrikhikum ni ban kasance ba musrikhikum mai taimakon ku daga surakh ne asalin surakh shine mi kuwa saraha yasruhu sarhan wa sarhatan wa surahan ya daga muryarsa to in ka daga murya kuma galibi in kana cikin matsala mi kake so a taimaka maka kenan ni ban kasance mai taimakon ku ba a takaice yayi amfani da kuwa amma yana nufin taimako wato tunda in an yi kuwa taimako ake bukata an gane ko atlaqa musabbib wa arada musabbab an gane ko ma ana bi musrikhikum ni ban kasance mai iya taimakon ku ba wa ma antum bi musrikhiyya in zaka tsaya sai ka ce wa ma antum bi musrikhi sai ka yi tashdidil ya ba ka ce wa ma antum bi musrikhi bayyi ba musrikhi tashdidul ya an gane ko in harafi ya zama to yana da shadda to in za a tsaya kan shi sai an wato yi yi wannan shadda shi yasa da yawan masu karatu alqur'ani suna banna a irin waɗannan wuraren kaga misali yaqulu al-insanu yawma idhin أين المفر aina al-mafar sai ka ji mutum ya ce aina al-mafar in ka ce aina al-mafar to ina ra'un guda babu ta نعم an gane ko نعم ila rabbika yawma idhinil mustaqar ba a ce mustaqar to hakan ganan wa ma antum bi musrikhi inda ya tsayawa za a yi نعم مساك amin wa iyyakum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl eh wannan ita ce qira'a ta jamhur amma imam hamza ya karanta wa ma antum bi musrikhiyyi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl to in tsayawa za ka yi duka babu bambanci amma in zaka wuce nan ne za a gane to wa ma antum bi musrikhiyyi a qira'a ta wato آه، حمزة إن كديبة تين الضر المصون في علوم الكتاب المكنون يكا ونن قراءة يتي ما ستوجيه قراءات سني ساباني أكا ونن قراءة يتي فمن مشترئ أنغاني كو مشترئ عليها أكو وند ياي جرأة معنى ياي كسدا هيا كيغا آه، لاحن آه، لاحن لقارئها يعني وند يكرنتا تا ياي كسكري الهالي قراءتي متواترة نعم ومن wato eh, muj- mujawwizin an gane ko mudha'ifin alaiha akwai wanda ya halatta ta amma ya nuna ta yi eh, ghairu eh, min ghairi du'fin laha ko min ghairi tad'ifin na nemanta ko mudha'ifin ne yace cikin su da ya kawo akwai wanda ya halatta ta kuma bai ce da'ifiya ba ce yace to eh, wa min mudha'ifin an gane ko نعم
wa min mujawwizin an gane ko bi du'fin akwai wanda ya halatta ta amma ya nuna tana da rauni to su ko malaman nahu suna da matsala duk abin da ya saba ma abin da bu sani ba saboda ba su- in mutum malamin qira'a malamin nahu ne bai san qira'at ba banna zai aikatawa ko ba haka nan bane Na'am.
tunda qira'a ta inganta da sanadin ta ai magana ta kari zancen ka ce da'ifi ya ce kai dai ad da'ifi tun daga kake da matsala eh to kaga wannan bincike da ma kamata ɗalibin ilimi yayi wato kira'o'in alkur'ani waɗanda malaman nahawu sun ka da'afa su musamman waɗanda sun ka inganta sai ka yi bincike akan wannan akwai aya ta cikin suratul ma'ida an gane ko wasabi'una na akwai maganganu masu yawa da aya ta cikin suratul al'an'am wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim akwai qira'a ta hamza malaman nahawu nan sun yi wajen wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami da wal arhama hamza ya karanta wal arhami nan ma malaman nahawu sun so su da'afa wannan qira'a ayoyi ne masu yawa zaka gane su zaka da in da in hadhani la sahirani nan ba akwai maganganu masu yawa na i'rabi na karkashin wannan aya ina fata an fahimce ni ayoyin da dai suna da ishkari wajen i'rabi an gane ko kana iya kai bincike waje- eh, kansu da wajen ayata wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum a cikin suratul hud to sai ka tattaro wadannan ayoyi sai kai bincike kansu ka faɗi kuma abin da shine yake daidai almuhimmu dai wasu sun ka ce musrihi tunda ya unce wadda take eh, mai sukuni sai wata ya'u mai sukuni ta zo sai an kai mata kasra kenan liltiqa isakine ne ya dai kama ganganun malaman na hau daban-daban in ka diba sai ka yi bincike ka- sai ka zaka gane su amma sai ka shirya don irin wannan lokacin taujihin ta tana da dan nauyi almuhimmu dai shaɗan ya ce ni ba zan iya taimakon ku ba kun kun kuma ba za ku iya taimake ni ba kenan shi kenan da ufa talibu wal matlub an gane ko sai ce inni kafartu bima ashraktumuni min qablu ya ce inni ni kafartu na kafirce bima ashraktumuni ma wagga kana iya ɗaukar ta mausuliya an gane ko نعم ma sai ta zama tomi mausuliya to in ka ce mausuliya ce tana da ma'ana guda biyu bima ashraktumuni da abin da kun ka hada ni da shi na shirka kenan gumaka al-asnam kun sun hada gumaka tunda mai bauta ma gunki ai shi ne yake bauta ma ko ko bima ashraktumuni an gane ko sai ya dauki manan tunda an ce gumaka ko kuma ababen da an ka bauta ma waɗanda ba Allah ba tunda ba akwai waɗanda an bauta musu ba Allah ba ina fata an fahimce ni نعم kuma ba gumaka bane mutane wanda sun kace su Allah ne irin su Fir'auna da sauransu to me me yasa anka kawo ma saboda da aqil da ghairul aqil sun haɗi an gane ko wasu kace a'a ma din nan mausuliya ce bi ma'anar ladhi amma abinda ake nuhi da shi Allah subhanahu wata'ala an yi itlaqin ma kinan ga Allah subhanahu wata'ala ba dan Allah ghairu aqil bane duk da yake kuma cikin sunayen Allah babu al-aqil an gane ko tun da sunayen Allah tauqifiyya ne amma nan wato ma kamar yadda ce wa nafsin wa ma sawaha kaga Allah subhanahu ta'ala ake nufi to ala ayyati hal in mun dauki ma mausuliya ce to nan bima ashraktumuni kenan billazi ashraktumuni bihi da wanda kun kai kun kadan da shi shirka shine wa shine Allah kenan nan yana nuna ya kafirce ma mi ya kafirce ma Allah tunda Allah ya ce wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin ya kafirce ma Allah in kuma gumaka ne ake nufi to kenan ya kafirce ma ibadar da aka yi musu dan shi bai yarda da ita ba amma ya ingiza su ya yi musu ingiza mai kan tururuwa kuma sun hada cikin wannan rami mun gane wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a ita waggama masdariya ce alaramba kenan in an ce masdariya ana iya maida ta da ita da fi'ilin su koma masdar inni kafartu bima ashraktumuni ay bi ishrakikum iyaya da shirkar da kuka yi da ni ya kafirce a nan duniya tun da bai yarda da ita ba ko ba haka nan bane sannan kuma a lahira kuma zai kafirci kuma duk waɗanda an kabauta ma za su kafirci tunda Allah ya ce walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أن قانيكو وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليكم إليهم القول إنكم لكاذبون كما كان بني فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين mun gane ko to duk da yau da ka ɗauka dai gata nan dai ya kafirce shi ɗan sai in yi kafartu mai ashaktu min qabl sai Allah ce inna zalimina lahum azabun alim su azzalumai suna da azaba wadda take mai radadi an gane ko to ga maganar Allah ce ba maganar shedan bace to anan inna zalimina lahum azabun alim sai ka ɗauki in suna mushtaqqun ne mun ka ce ana iya fitar da ni a karkashin sa illa na'am lahum azabun alim limadha li zulmihim shikenan ya an kace innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula limadha kanat al jannatu jannatul firdausi nuzula lahum li imanihim ka huta suna mushtaq na fata ana fahimta ka wanda ba mushtaqun ba kun ba ya doka illa tunda bai da ma'ana amma sai in uwila bi mushtaqin kamar yanzu mata da an kace bai dace ba wajibi bane su zo sallar juma'a bayan Allah ce fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha ko ko yusabbahu lahu fiha wata qira'a bil ghudwi wal asasi an kace rijalu to ga rijalun suna ne ghairu mustaq sai an kace to amma maza kawai an kace su je masallaci dalili kuma dan saboda ar-rajulu laysa bi aura wal mar'atu aura to wannan abin da an ka fahimta shi yasa sai an kace maza ne kaga an yi istiqaqan illa a wajen wannan kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an karkashin wannan aya na Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti karkashin wannan aya ina fata ana fahimta ta kuma kadiba cikin manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak inda kawo wannan aya duk dai zaka ga waɗannan bayanai wallahu ta'ala a'lam to inna adh-dhalimin lahum adhabun alim lalle azalumai suna da azaba wadda take mai radadi Allah kai mu tsari da azabar duniya da ta lahira amin kafin mu ci gaba da bayani wannan ayar alarma akwai wani abu da nake son mu fitar a karkashin ta cikin karkashin ad-dirasal mawdu'iyya suna na shedan mawdu'i ne an gane ko ma'ana kana iya mai da shi mawdu'i ka kawo ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da suka inganta da sauran maganganu na malamai kalima ta shaytan wasu sun ce nunun kin nan za'ida ce kara ta an kai asalin shi daga shata ya shitu ne ma'ana ihtaraka ya kone dama kuma shi dan konanne na dama da wuta aka yi shi kuma konewa zai yi kun ba mamaki ya kone da wuta dan Allah ne zai konar da shi kamar yadda Allah halicci dan adam da kasa kuma kasa in ta kwado mishi na iya mutuwa mun gane wannan kenan sai zaman to shatsa ya shatsa ya shitu ne shine asalin sa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka fi cewa da na lugha asalin shi daga shatuna na nunukin na asliya na shatuna ya kenan ma'ana ya yi nisa sai an ka ce shaitan to duka babu matsala shaitan zai konu da wuta kuma shaitan nisantacce ne daga rahama Allah ko ba ka nan bane qala fakhruj minha fa innaka rajim ko ba ka nan bane sannan wa inna alayka la'nata ila yawmiddin ko inna alayka la'nati ila yawmiddin al-la'nata cikin suratul hijr la'nati cikin suratul sa'd an gane ko sun ka ce kuma da an ka ce la'nati an ka danganta shi a cikin suratul sa'd kamar yadda ustadu dr fadil samar ra'i ya faɗa yace saboda an ce lima khalaqtu bi yadayya an yi nisba zuwa ga Allah kuma sai an ce la'anati amma tun cikin suratul hijr ba a ce lima khalaqtu bi yadayya ba san ka ce wa inna alayka la'nata ila yawmiddin ban sani ko mun fahimta ba saboda ya danganta shi ya halicci abin to kuma la'anar kenan sai ya danganta shi ya yi ta a can cikin suratul sa'ad wannan ita ce munasaba to yanzu mun samu amma zance mafi inganci malamai sun yi ɗaukar cewa sh- wato asalin shaitan daga shatuna ne ba daga shatsa ya shitu bane dan gane ko to eh, in mun ka fanci- fahimci wannan an gane ko in mun ce nunun asaliya ce eh, wazinin shi kenan zai iya zamantowa wato eh, eh, abin nan kenan fa'alan ne tunda akwai nunun amma in mun ce eh, za'ida ce sai mu ce fa'alan shaitan an gane wannan da kyau yawwa to ya za a yi shaɗan ya zama maudu'i a rama na farko sai mu ɗauko sunayen shi ana kiran shi iblis wasu sun ka ce iblis ba daga larabci yake ba wasu ka ce a larabci ne daga ablasa iblisu iblasan shine ya yanke kauna daga rahama Allah an gane ko walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum آه، يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يتضرعون كما تكن سورة الأنعام يتضرعون تكن سورة الأعراف ina fata an fahimci to yanzu shaidan mun same shi mun sami sunayen shi sai sifofin shi yana da sifofi daga cikin shi akwai mai rudi wala ya ghurrannakum billahi al-gharur daga cikin sifofin shi akwai mai yardewa mai gudun kai ya barka am plain ball in ji malaman turawa malaman turanci kenan kana lokacin da kake da bukata sai ya guje ka Allah ce wa kana shaytanu lil insani khazula ko ba kadan bane kuma khazulan ne fi dunya wal akhirah an gane ko fi dunya haka yayi qurayshawa wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ina fata ana fahimta ta sannan kuma eh, Allah subhanahu wa ta'ala haka eh, ya faɗa eh, kamar sali shaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink an gane ko inni eh, inni akhafu Allah rabbal alamin cikin suratu al-hashr sannan khadhul ne a qiyama wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim almuhimmu da yana da sifofi sai ka samo su sifatun wato waɗanda suke musarraha biha ko kuma mustanbata an gane ko ma'ana shi dan yana mai alƙawali na ƙarya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ina fata an binci ni kuma yana maka alƙawali ka je ka aikata alfasha za ka samu nasara ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kina al-amiru bil fahsha ne da sauransu dai an gane ko kaga maudu'i ne na alqur'ani ka kawo ayoyi ga hadisai da mi aka halicce shi wa khalaqal janna min marijin min nar sannan kuma shaytan yana da jama'a innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum ga makoma su a lahira ina fata an fahimce ni gashi nan dai maudu'i ne kuma sai ka duba akwai wani littafi talbisu iblis na ibnul jauzi ba ibnul qayyimul jauziya ba shi ibnul jauzi bagdadi ne ya gabace su gaba daya ya gabaci wato ibnul qayyimul jauziya tunda ibnul qayyimul jauziya dalibin shaykhul islam ibn taymiya ne to ya littafi talbisu iblis wanda yadda shi dan yake zo mu kowa da kowa ina fata ana fahimta ta to kaga ya kamata sai mutum ya samu wannan littafi ya karanta shi yadda shi dan yake zo ma eh, malamai malaman eh, tafsiri malaman qira'at malaman hadisi malaman nahwu malaman da Allah ba fannoni daban-daban masu kuɗi yadda yake zo musu daban masu mulki yadda yake zo musu daban masu kaza masu kaza kowa dai akwai yadda shi dan yake zo mai sai ka karanta an gane wannan ko to wannan kenan maudu'i ne na yadda za a yi a yi karatu kan shedan kuma wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske don babban makin muna inna shaytan lakum adu kaga daga cikin sifofin shi adu na fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sannan hizbahu Allah ya nuna basu da nasara ala inna hizbash shaytan humul khasirun sun yi hasara kishiyarsa kuma eh, hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun to wannan dai a takaice kaga dalibin ilimi zai iya dirasal mawdu'iyya shi yasa dirasal mawdu'iyya tana ƙara ba dalibi wato faɗin wato kwakwalwa ya rinka iya samun mudu da zai tattaunawa da su kuma ya gabatar da su insha Allah ta'ala to daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام wannan aya a cikin ilmul munasabat ibnu ashur sheikh al'allama muhammad tahir ibnu ashur yana ganin cewa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin tana da alaka ne da wa barazu lillahi an gane ko kenan duk ayoyin da suka bijiro bayan wa barazu ko maganganun da suka bijiro ko jumloli ko kalimomi duka i'tirad ne tunda an faɗi halin kafirai to halin waye saura wurin ma halin muminai sai an kaɗu su ko muminai ba wannan rigima suka yi ba a'a su an shigar da su aljanna ban sani ko mun fahimta ba wannan magana ta farko kenan waɗansu kuma suna ganin a'a ai abadan naja an gane ko yayi nisa ba an ce inna zalimina lahum azabun alim ba azzalumai suna da azaba to waɗanda ba azzalumai ba muminai su ko ha a'a wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannati ina fata an fahimta yawwa ka san malamai shi na gaya muku ilmin munasaba kamar muta'addid ne wani lokaci za ku ga an kawo ra'ayuka daban-daban sai a duba in ana iya hada su a hada in an kaga kuma ba iya hada su sai a dauki guda ko a dauki wanda waɗanda suke da karfi a bar wanda bai da karfi in suna da yawa kwarai wallahu ta'ala alam amma a kawo dalili da hujja ha ba wai kawai a ce ba kawai an yarda ko ba yarda ba eh ba yarda ko rashin yarda ba dalilan tau to amma akwai qira'a shadza in an ce wa udkhila an shigar akwai qira'a shadza wa adkhala alladhina amanu wa amilus salati in an ce udkhila alladhina amanu shi alladhina nan na'ibul fa'il ne kiran matsayin rafa'a kamata a yi mai inda yana dauka duk da yake mabniyun ne amma wa adkhala alladhina amanu nan alladhina maf'ulun bihi ne amma kuma mabniyun ne alal fathi domin baya wasalin shi baya canzawa amma wa adkhala alladhina amanu a qira'a shadza Allah ya sanya su ina fata an fahimci ni amma an ce wa udkhila an shigar da su wa zai shigar da su kaga wannan kira'a shaza ta fassara Allah zai sa su to kuma an ce mala'iku su sanya mala'iku za su sa su lalle mala'iku za su sa su da izinin wa da izinin Allah shikenan magana ta kare an sanya alladhina amanu wa amilus salihati wanda sun kai imani sun kai aikata aiki na gari jannatin aljanna aljannoni ya kamata a ce an gane ko ba aljanna guda ba mun gane wannan to udkhila fi al-madi ni al-ramma an shigar da su yanzu masu imani aljanna a za a sanya su aljanna sai mun yi hattara an gane ko wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihat nan kakkamanta mushtaqqun ne za a ciro mi za a ciro illa limadha udkhilu al-janna li'annahum amanu wa amilus salihat alladhina amanu sun kai imani wa amilus salihat amanu suka yi imani da miru kun dan imani duk abin da ake imani da shi suka yi imani da shi kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi an gane ko wal yawmil akhir ko laysa al birra an tulujukum qibla al mashriq wal maghrib walakin nabiyyu man amana billahi wal yawmil akhir kullun can kuma kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli babu yawmil akhir sannan inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar rukunan imani amanu wa amilus salihati suka aikata aiki nagari to wannan wawun ba tana nuna ba aiki na gari tufidul mughayara ba tana nufin aiki na gari ba bai cikin imani domin hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una shu'ba wa riwaya bid'un wa sittuna shu'ba duk da duk wannan sittuna din da anka ce da kuma sab'una din ba ana nufin bakin su bane bai ce faqat ba an gane ko kenan misalai ne ya bayar sai ya ce a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq kaga sai nuna yin aiki shi na daga cikin imani wannan shine aqidatu ahli sunna wal jama'a an gane ko kina al'imanu ƙaunun wa atiƙadun wa amal an gane ko wato amalun wato i'tiqadun bil jinan wa huwa al-qalb al-iman huwa i'tiqadun bil jinan wa huwa al-qalb an gane ko wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih ko wa amalun bil arkan arkanul jism kenan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi to kaji dai ta'rifin shi yake don haka dole sai an haɗa waɗannan gaba ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa udkhila alladhina amanu wa amilu salat kina alwawu la tufidu almughayara anan aiki kuma na kwarai na buƙatar sharadi uku an yubna ala tauhid wa qad wato wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin nabiyu ikhlas wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ثالثا موافقة السنة أنغانيكو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأدخل الذين آمنوا بالصالحات jannatin ba a ce aljanna ba ko wani a ce aljanna guda ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard can cikin suratul eh, hadid sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin to aljanna guda ce a ramma ko ko aljannuni ne a'a aljanna babban guda ce amma manyan guda hudu ne wali man khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan amma daraja ta aljanna ana iya kai su 100 manya sannan kuma banda su akwai daraja na aljanna na ayoyi wanda za a ce musahibul qur'an irqa wato iqra warattil kama kunta turattil fi dunya iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha mun gane wannan da haka ne zaka hadawa su waɗancan darajoji na ayoyi daidai adadin ayoyi su ko waɗancan darajoji manya guda ɗari suna da alaƙa ne da adadin ayoyin amma su kana hawa ne ina fata ana fahimta ta da haka kaka ce cikin qur'ani an yi kuskure kamar inda an ka ce aljanna kamar a ce gidan haya ne amma kuma akwai ɗakuna kaga ko in an ka ce gidan haya dukkan mutanen cikin gida guda suke amma kuma kowa gidan shi ya sani in ɗaki talatin ne kowa sai ya ce cikin gidan shi yake ba sani ko mun fahimta ba to haka ne aljanna babba guda ce amma kuma kowane cikin aljanna yake janna aljanna an gane ko jannat an gane ko to musallas lugawi ne mukhtaliful ma'ana ala ramma musallas lugawi mukhtaliful ma'ana akwai musallas lugawi muttahidul ma'ana muttahidul ma'ana wanda ma'ana shi ba ta canzawa kamar rabuwa ribuwa rubuwa duk dai dan tudu ake nufi a larabci an gane ko amma in an ka ce janna daban jinna daban junna daban aljannatu ita ce aljanna aljinnatu sune aljannu min aljinnati wan nasi kaga wanda ka karanta qul a'udhu bi rabbin nas yace min aljannati wan nasi Allah shi haramta bi shiga aljanna kaga yana neman tsarin Allah da shiga aljanna kaga ya maka ne banda in ba nan da yake dan jahilci na shike yi ba kaga akwai matsala shi yasa an kace wata tsohuwa ta zo tana addu'a gaban wani daga cikin malamai na salaf to addu'ar da take kuma bata dace da abin da yadda take roko ba sai ce Allahumma bi qalbiha la bi lisaniha Allah ka karba mata da zuciyarta amma ba da abin da harshe take faɗa ba don haka mutane su ce min aljannati Allah shi haramta ba shiga aljanna kai banna almuhimmu aljinnatu aljannu aljunnatu kuma kariya ko sulki ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah an gane ko don haka musallasul lughawi mukhtaliful ma'ana ibnu malik mun ya rubuta baiti dubu a cikin wannan qutrub yana da baituttuka cikin wannan kuma bincike ne yana da kyau a larabci okay jannatin za a sanya su aljanna kuma malaman lugha suke cewa malaman lugha muna ji ko suna faɗin wata faɗin wata magana asrarul lughal arabiyya alramma asrarul lughatil arabiyya suke cewa in kaga jimun da nunun da nunun sun haɗu cikin asalin kalima to tadullu ala sitr yana nuna abin da an suturta shi an gane ko almajnunu mahaukaci ko masturul aql hankalin shi an rufe shi aljaninu dan tayi inji malaman zauri tayi dan da ke cikin ciki ai ba a ganin shi ko ba ka nan bane aljinnatu aljannu masturuna alil a'yun aljannatu aljanna an sai aljanna saboda ashjaruha multaffa in mutum ya shiga ba a ganin shi tastur man dakhala fiha an gane ko aljunnatu sulkini annahu yasturu sadr ina fata ana fahimta ta to falamma janna alaihi al-layl duk da yake a larabci ana cewa a janna alaihi lailu amma dai janna dai shine na qur'ani ban san ko mun fahimta ba to dai kaga dai duk in kaga jimun da nunun da nunun galibi sun zo to suna nuhin wato an suturta abu ana ganewa ko haka da kafin da nunun da nunun in sun ka zo suna nuna an suturta abu an gane ko eh kaga in an ka ce kinaya kinaya abinda an ka boye suna ba faɗe shi ƙarara ba ina fata an finci ni kinnun shine gida ina fata an fahimci an gane ko yawwa waje alalakun minal jibali aknana kaga gidaje ne wanda kuke boyewa cikin su an gane ko to daga nan dai duk inda ka gane sun zo suna nufin asitru wato suturtawa asararun lugha ne aramba sannan haka sun kace duk kalma wadda take farawa da ghainun a larabci to galibi tana nufin suturtawa nan ba wai sai harfa uku ba a gainun alarama ta dullo alisitar algaibu ya ɓoyu alga'ibu babu shi nan ba a ganin shi ko ba kanan bane algharu kogo in ka shiga ba a ganin ka ko ba kanan bane eh izhuma fil ghar ko ba kanan bane to sai mi kuma mu samu wata kalma mai fara da gainu aran ba ghafuru Allah mai gafara gafara ne ya sutunta maka zunubanka mu tahi alramba a dan sassamu mu gani tunda yan an hade magana gare mu san ko ta tabbata ko ba tabbata ba Garibu.
gharibu ba ko ya tahi ba a ganin shi a ramma ya bar gida ba shi in yawa kafa gabe ne eh mu tahi eh duk kalimar da ta fara da ghainu eh Khaira.
ghaira ghaira ake cewa a larabci shine larabci ban ga ghaira A cikin ina take alaran ma ita ghaira kin a jikin mutum dan adam to ana ganin ta ba a ganin ta mutahi al-gharur ba mai yaudara ba Na.
ai baka san abin da ya boye ba kenan tunda in ka sani da ba zai rure ka ba Gaskiya ne.
eh mutahi eh eh ghayahib girgiji domin yana- yasturu sama an gane ko alghaimu girgije yasturu sama ina fata an finci ni to muna iya bari dai haka nan tunda dai mun ga dai abinda sun kawo dai gashi nan dai yana yana yana yana bayyana ko ba haka nan bane algharimu an gane ko shi ne wanda ake bi bashi algharimu wanda ke bin bashi mushtarak ne domin bashi wanda ake bin bashi ai boyewa shi kai alramma Al-Quran.
eh alghura ba hankaka ba kakirinta ba a ganin jikinta Ah, alramma bo bo bo bo alramma na son sai ya sai- sai ya sai ya kawo ni a wanda za a ce ne alramma yo Allahu akbar to asrarul lugha al-arabiyya dai a takaici to ma da Allah amin wa udkhila alladhina amanu min salihati jannatin an shigar da yan aljanna aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suna gudana karkashin ta to nan an shafe wani abu tajri min tahti ashjariha ne wa qusuriha domin ba tahtiha ba karkashin kasar ba tunda in karkashin kasar ne ba a ganin shi haka wasu sun kaci duk da yake kasar aljanna ta bambanta da kasar duniya yana yiwuwa ko karkashin kasa suke shiga a ga- suke tafiya a gani su sannan kuma wani wuri sai Allah ya ce ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu ba a ce min tahtiha ba to karkashin yan aljanna suke gudana ko ko karkashin gon- eh, gonakin aljanna gonakin to tun da su yan aljanna saman gonakin suke yan an ce ta jiri min tahti ha ko min tahti duk ɗaya ne tun da su ma saman ta suke gakka ce an yi kuskure Na.
koran musu na gudana ko ta jiri min tahti hal eh, eh, ta jiri min tahti hal anharu ko ba ka namuni al anharu koran mu to koran mun nan sun zo mujmala an fassala su a cikin suratu muhammad ko suratul qital ko ba ka nan bane مثل الجنة التي وعد المتقون أنغاني كو فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن إن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أنغاني كو قرموني نا كاغوني سينا إتشاتو يا أنكي أنكتي أنهار من لبن korama ta nono ha inna allaha ala kulli shay'in qadir nan ya ga dama na an ka fitar da shi ta fuskar dabbobi can kuma ya ga dama sai shi bubbugu an gane ko min asal kuma nan duniya ta fuskar eh, kudan zuma ne kuma can ya ga dama ba sai ta kudan zuma ba ina fata an fince ni an gane ko khamrin ladzatin lisharibi na ta itace ne wanda ake tatsawa babu matsala can kuma ya ga dama ta bubbugu an gane ko to madalla khalidina fiha suna masu waɗanda an ka kaddara wa dawwama a cikin ta don ba su shiga ba kenan kaddara musu na an kai shine yake zama malamin suna cewa an kaddara halun ne muqaddara sai ce an kaddara sai ka karanta al ahwal wa anwa'uha kai kai dirasal mawdu'iyya ta ahwal fi nahw da fawaiduha da sauransu an gane ko wa asraru hal balaghiyya fi al qur'an al karim ko fi sunnah nabawiyya ko ko fi al qur'an wal lugha was sunnah nabawiyya al mutahhara خالدين فيها سنة ما سد وما أتي خالد خالدين بو خالدات با لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث بإذن ربهم ده إذن أبنجي سو التي تحيتهم فيها سلام قيس وسو a tsakankanin su ita ce salam yan aljanna suna gaisuwa kaga ita ce gaisuwa mu a nan duniya kuma ita ce gaisuwa mu a lahira insha Allah ta'ala in mun shiga aljanna firdaus al'ala ya rabbal alamin Allah ya oce mun aljanna firdaus al'ala ya rabbal alamin Allah ya shigar da dukkan musulmai aljanna mun gane wannan ko kuma wannan Allah ya ce da awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam sannan kuma gaisuwar da yan aljanna za a yi musu ba wanda za su yi wa junansu ba a'a hatta da wanda mala'iku za su yi musu ita ce wannan an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar ko ba kana bane Na'am.
sannan kuma Allah ya faɗa suna haduwa da gaisuwa wal qauna fiha tahiyatan wa salama kaga ita ce gaisuwar su an gane ko Na'am.
tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima Na.
da haka dai ita ce gaisu 'yan aljanna ita ce gaisu duniya sai kai dirasal mawdu'iyya akan assalam an gane ko sallama tana da hukumce hukumce tana da adab tana da ahkam ad-dirasal mawdu'iyya sai ka samu mawdu'i dubu adab adabu diyafa adabu salam adabu salam wa ahkamu salam adabu diyafa wa ahkamu diyafa ko ba kanan bane adabu kalam adabu tariq wa ahkamu tariq ka samu maudu'i dubu a rama duk kai musu waɗannan shikenan magana ta ƙari duk wani abun da musulunci ya ce ayi ina adabu kin shi ina ahkamu kin shi ad-dirasa al-mawdu'iyya tahiyyatuhum fiha salam gaiso su a cikin ta ita aljannan nan salam an gane ko ita ce aljanna bai ce fihinna ba don fiha yana komawa zuwa ga aljanna kuma fihinna ana iya cewa fihinna an gane ko can cikin suratul um, abin nan suratul rahman yace fihinna qasiratu tarfi kaga fihinna yace duk da ke aljanna bi ya kawo an gane ko saboda musanna yana iya zamantowa jami'i an gane ko asalin abin da yake da yawa sai a ce fiha an gane ko abin da bai da yawa jam'ul qilla sai a ce fihinna amma kuma ana iya ɗaukar wani a ɗora wurin wani ma'ana a larabci ina fata an fahimce ni fala tazlimu fihinna anfusakum an gane ko tunda daga uku zuwa ko daga biyu a wajen wasu malamai zuwa goma sai a ce a kamai jam'ul qilla abin da ya wuce sai a mai da shi jam'ul kasra to jam'ul kasra sai a mai amfani da ha jam'ul qilla kuma sai a yi amfani da fihinna an gane ko annawafidhu an gane ko maftuha ko maftuhat to tunda nawafiz ne suna da yawa sai a ce maftuha shine abin da aka fi so amma in ka ce maftu maftuhat babu laifi a cikin shi an gane ko wallahu ta'ala a'lam to ina ganin dan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya ba mu iko da rayuwa za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام